الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده سبحانه وأشكره وأستزيده من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصيام أنيس المؤمنين ومن أناب إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وقام وعبد ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم في هديه وسنته أما بعد فإن من أعظم نعم الله على عباده أن جدد لهم مواسم الخير ليتزودوا من الأعمال الصالحة ويتقربوا منه سبحانه وتعالى بأنواع القرب والطاعات عباد الله وها هو رمضان أقبل علينا بفضله وفضائله وخيره وبركاته قد سلمه الله لعباده لينظر, لينظر كيف يعملون ولأجل أن يكثر المسلم من العمل الصالح ما دام في أرض الزرع والعمل فإذا جاء موسم الحصاد حمد المسلم سعيه في الأيام الخالية فرض الله عز وجل الصوم على عباده ليعلم من يطيعه ممن يخالفه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم عباد الله فرض على العباد ابتلاء لتقواهم ويتبين من عمل بطاعة الله ممن خالفه ولم يفرض الصيام ليحرم الناس من أنواع المآكل والمشارب والملاذ سدى وعبثا فإن الله تعالى غني عن تعذيب عباده بلا جدوى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعلى المسلم أن يجتهد في شهر الصوم على تنقية أخلاقه وتطهيرها والأخذ بمحاسن الصفات ومكارم الأخلاق واجتناب المذموم منها من البخل والبطر والحرص والحسد والكبر وغيرها يدرب المسلم نفسه على ذلك ليعمل به في مستقبل أيامه من الدنيا فإن رمضان فرصة لمراجعة حسابات النفس وتقويم العوج وسد النقص فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على ذلك للحصول على الحظ الوافر من الخير وبما ينالون به مرضاة الله تعالى وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي عباد الله أقبلوا هذا الشهر بالبشر والشوق والفرح واجعلوه كبداية العهد لكم من الله ولعلكم بصدق نياتكم توفقون لخيري الدنيا والآخرة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أيها المسلمون ومن نعم الله على العبد الأموال التي يتمتع بها في هذه الحياة فيأكل منها ويشرب ويسكن ويلبس ويركب ويتزوج ويستقدم ومن الناس من ضاقت يدهم أو ضعفت حياتهم أو قل كسبهم عن نفقتهم فترك هؤلاء بلا معونة خطر, خطر عظيم ليس من الشفقة والرحمة بل هناك ضروب للإصلاح كإنشاء المساجد والمدارس والقيام بكلماتها إيمانا واحتسابا فإنها من الصدقات الجاريات قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya shiryatar da mu zuwa ga tafarkin addinin musulunci baicin Allah ya shiryatar da mu zuwa ga wannan miƙaƙƙiyar hanya da ɗai ba mu zamza mu iya shirya zuwa gare ta ba muna gode ma Allah muna ƙara gode masa kuma ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah shi ne wanda ya sanya azumin watan Ramadan ya zama abin ɗeba kewan mummunai ya zama abin ɗeba kewa ga duk wanda ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ina kuma shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon sa ne shine mafi alkhairin wanda ya azumi mafi alkhairin wanda ya qiyamul layl mafi alkhairin wanda ya bauta wa mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa suka yi riko da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama da shari'ansa baya ka ya'yan uwa musulmi wannan juma'a tamu yau muna ashirin da shida ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a kidaya na miladiya yau muna tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan ba babban abin da za ta yi magana a kai shine a kan wannan babban bako da ke fuskanto mu shine azumin wata ramadan allah ka samu kai wata ramadan kuma allah kai mana gam da katar a cikinsa baya ga wannan kuma sai waɗansu goyo akan wannan guda biyu saƙonni guda biyu da ya kamata a ce mun isar da su zuwa ga al'ummar musulmi muna fatan allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga dukkan alkhairi kuma Allah ka nisanta mu daga dukkan sharri babu ko ta baba yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala akan bayansa da Allah yake jaddada mana zuwan lokuta da kaka kaka na alkhairi hakan yana faruwa ne domin su bayi su zabura su yi tattali su yi kintsi su yi tattalin aikace-aikace na alkhairi kuma su samu dama mai gwaɗi da za su kusanci Allah subhanahu wata'ala da nau'o'in hanyoyin kusantan Allah da kuma nau'o'i daban-daban na da'a ga Allah subhanahu wata'ala wato Allah ya yi da'a gare shi ba hanya ɗaya ba ce hanyoyin da'a ga Allah suna da yawa wani lokaci sallah wani lokaci azumi wani lokaci sadaka wani lokaci zumunci wani lokaci tausayi wani lokaci aikin gayya wani lokaci kyautata ma makwabta bi ma'ana dai kofofin alkhairi suna da yawa to cikin rahamar Allah da kwallonsa sai yana jaddada mana zamunna da lokuta da kaka kaka irin waɗannan na alkhairi domin kowa daga cikin musulmi ya samu daman da zai kusanci Allah ya samu daman da zai kyawawan ayyuka Allah ya kaunace shi har Allah subhanahu wata'ala ya saka mishi da alkhairi ya ƴan uwana musulmi babu shakka wata ramadana ya fuskanto mu gadan gadan ya fuskanto mu da falalansa shi karan kansa watan yana da nashi falalan sannan yana da falaloli kuma a cikinsa sai ka ji an ce maka ƙiyamun laili a cikin watan ramadan ga falalansa sadaka a cikin watan ramadan ga falalansa sadar da zumunci a cikin watan ramadan ga falalansa neman ilimin addinin musulunci a cikin watan ramadan ga falalansa bi ma'ana baya ga falalan watan shekaran kansa to aikace aikacen alkhairin da ke ciki ma su ma kowanne daga cikin su yana da irin nashi falalan da irin nashi fifikon ga alkhairai masu ɗimbin yawa ga albarkatu masu ɗimbin yawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya cika wata ramadana da su to haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya yi kyauta gare mu mummunai ya ba mu watan ramadana domin ya ga menene za mu aikata a ciki kenan ashe ba mu watan ramadana jarabawa ce a gare mu domin Allah ya ga menene za mu aikata a cikin wannan watan sannan kuma Allah yana nufin musulmi su yawaita aikin alkhairi a cikin wannan wata matuƙar dai ya ba su dama suna cikin wannan bigire suna cikin wannan gida na aiki gida na shuka saboda ne saboda ranar girbi su girba da yawa ranar girbi musulmi ya godiya ga Allah ya hamdala ya shukura ga Allah akan irin daɗaɗen abubuwan da ya gani da irin karamomi da falaloli da ya samu kansa a cikin ranar girbe ranar tashin alkiyama Allah ka samu je a sa'a babu shakka Allah ya ya kwallanta azumin wata Ramadan akan bayinsa domin ya jarabta mu ya gani wane ne zai da'a wane ne kuma zai saba ya yi haka ne domin ya shigar da tsoron Allah da ta kawo a cikin zukatanmu Allah subhanahu wataala yana cewa ya ku masu imani ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam Allah ya wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta yin azumi akan al'ummomin da suka zo kafin ku la'allakum tattaqun babban maqsudi shine a samar da tsoron Allah Allah ya ga wane ne zai mishi da'a wane ne zai masa biyayya wane ne zai faɗaici rahama da darajoji da karamomin da ke wurinsa wane ne kuma zai tsoraci azaban da ke wurin Allah subhanahu wataala kuma ya zabura ya miƙe ya aiki da gaske da haka babu shakka shi azumi wato an Allah ya yi shi ne domin ya jarabce mu ya ga irin imanin mu amma sam ba Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana ci da sha da jin daɗi a yinin wato ramadana don wasa ne ko don sakaci babu wani dalili ba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaban ya azabtar da bayansa babu wani dalili shi yasa ma a cikin hadisi sai manzon Allah yake cewa man sama ramadana imanin wa hisaban wanda ya azumci wata ramadan yana mai imani da Allah yana mai kwaɗayin rahama da lada a wurin Allah wato yayi ne akan cewa Allah kai ne mahalicin mu kai ne ka shar'anta mana ni azumi to ya Allah na karɓa na ni ƙauya na sallama zan yi azumi saboda ka ce ayi imanin kenan sannan kuma ya Allah ka alƙawarta waɗansu dangogin ladaddaki da waɗansu karamoni da darajoji ga duk wanda ya azumci watan Ramadana to ya Allah kwaɗayi na kenan waɗannan darajojin da falalolin da ke wurinka kuma kai alƙawari na azaba ga duk wanda ya ƙi cika wannan umarni ya yi watsi da wannan doka kai alƙawarin azaba gare shi to ya Allah wannan azaban nake tsoro shi yasa gashi zan yi azumi to wanda ya azumci watan Ramadana da irin wannan manufa manzon Allah cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk laifin da ya ma Allah subhanahu wataala a baya shi kuma Allah ya yafe masa hadisin ya ci gaba da cewa haka nan man qama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya qiyamul layl a cikin wata ramadan ya sallar tarawih ya sallar tahajjud tare da liman ko shi kadai in mace ce tana iya a gidanta ita kadai namijin ma yana iya yi a gida shi kadai amma ya fito cikin masallaci ya fi falala ya fi daraja in kuma da zai fito masallacin to daraja ta ƙara ɗoriya ne saboda manzon Allah ce duk wanda ya salla tare da liman bai gudu ba har lokacin da aka karkar sallan baki daya manzon Allah ce kutiba lahu qiyamul layl Allah zai rubuta mishi ya samu daren ne gabaki daya na qiyamul layl dan haka a doji a azumci wata a kuma yi qiyamul layl a ciki musamman wannan sallar tarawih a farko farko sai ka ga masallaci na cika amma duk inda ramadan ya kai rabi ya kai ashirin ga wata sai ka ga masallaci ya zo zare sahu biyu uku hudu ko da yake dama ba fa kowa ne Allah ke mishi muwafaka zuwa ga dukkan alkhairi ba zaɓi ne na Allah wanda Allah subhanahu wataala ya kaunace shi ya fate shi da alkhairi sai ka ga ya dogi ya zage dantse har an kai karshe da shi to kuma wannan shine babban mai cin nasara a wurin Allah subhanahu wataala da haka ya dace da kowane musulmi idan wata ramadana ya doso to ya fai da gaske domin tsaftace ɗabi'unsa da tsarkake halayensa ya riko da kyawawan ɗabi'u na mutuntaka na dattaku ya nisanci miyagun ɗabi'u na halaye a wurin mu'amala tsakankanin shi da bayi irin su rowa irin su jin kai da alfahari da takama irin su kwaɗayi irin su hasada girman kai da sauran miyagun ɗabi'u to ya kamata tun kafin shigon wata ramadan mutum ya ƙi zuciyarsa ya ga ya sanci ya waraka daga irin waɗannan guba waɗanda suke bakanta zukata daga nan kuma su halakar da zukata sannan ya kamata kowane musulmi ya tarbiyyanci kansa akan kyawawan ayyuka domin ya ci gaba da cin amfaninsu bayan watan ramadan kuma watan ramadan dama ce da mutum zai duba kansa ya auna kansa a sikeli duk wani inda yake da na ƙasa to ya ƙoƙari ya toshe inda yake da koma baya ya ƙoƙari ya ɗan shirata zuwa gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana zaburar da al'umma domin rikan dukkan alkhairi da rabo mai gwaɗi a cikin wannan wata da dukkan abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin irin bayanansa yana cewa idan daren farko na watan Ramadan ya shigo to a wannan dare Allah subhanahu wata'ala zai daddaure shedanu da sauran maridai daga cikin aljannu shedanu su ne waɗanda sharrin su ya kai kololuwa babban burinsu shine su kafirtar da mutane su mai da mutane zindiƙai su mai da mutane munafukai su ne shaidanu da sauran maridai daga cikin aljannu waɗanda yake masu baƙin cutarwa masu baƙin hali da baƙin ɗabi'a masu nufin shari a cikin al'umma to a wannan dare sai Allah subhanahu wata'ala sai sa a kama su duk a daddaure su sannan kuma sai a rurrufe ƙofofin gidan wuta wato komin tsiyan bawa ana son su ya shiga aljanna da watan azumi ko ba ka so to shi Allah yana son sai maka rahama ko da mutum baya so shi Allah yana son sai maka rahama da haka tako kadan za ka yi ta dace da rahamar Allah kamar yadda yake kuma abin tsiya idan mutum ya tsuruta shi yawa to shi kuma a wannan lokaci mutum yana iya fada cikin fushin Allah to amma a watan Ramadan sai a rarrafa kofofin wuta a ki buɗe su a bubbuɗe kofofin aljanna a ƙirfe su sannan sai wani ne shela sai ya shela da izinin Allah subhanahu wata'ala sai ka ji yana faɗin ya ba zai alkhairi akabil ina ne neman alkhairi alkhairin nan yana neman ta na duniya ne ko alkhairin nan yana neman ta na lahira ne ina ne neman alkhairi ga kan kansa ina ne neman alkhairi ga iyayensa ina ne neman alkhairi ga 'ya'yansa ina ne neman alkhairi ga al'umma ina ne neman alkhairi ga musulmi kai har kafirai ma ina mai nufin su da alkhairi wanda zai musu addu'a ta shari'a da da nisancin kafirci da haske daga Allah subhanahu wataala to haka nan ne shi da zai kashe da cewa to ka fuskanto ga dama ta samu ga lokaci ya zo kaka na alkhairi ya zo ana baje kolin alkhairi da haka ka fuskanci Allah subhanahu wataala da ibada da addu'a da sadaukarwa da sadakoki da taimako za ka da wannan dukkan abin da kake nema na alkhairi sannan kuma zai rika da cewa ya kai mai nufin sharri to ka takaita wannan wata ba watan sharri bane watan azumi ne watan alqur'ani watan sadakoki watan kyawawan ayyuka watan da mummune suke baje kolin su watan da yake masharanta su ko suna nesa nesa to da haka in ma sharri mutum ke nima to me shela zai shela cewa to ka takaita ka bi a hankali wannan wata babu shari a cikin sa shi a cikin wannan wata alkhairai ne da albarkatu Allah subhanahu wata'ala ya tabbata sai manzon Allah ya ci gaba da cewa me shelan nan dai yana karawa da cewa walillahi utaqa'u minan nar kai kullum fa duk daren duniya Allah yana da waɗansu zubin mutane waɗanda zai yantar da su daga wuta bayan a da can wutan ta riga ta tabbata gare su da can in wutan amma saboda falala da rahama da karamcin Allah sai Allah ya tsara duk daren duniya sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗibo ɗansu mutane wanda yake dama can ƴan wuta ne ce to an gafarta musu daga yanzu kuma aljanna ta tabbata gare ku Allah ka sa ka dace da mu da rahamanka da aljanna ka ka nisanta mu da wutanka da kushinka wannan hadisi al imamu tirmidhi shine ya rawaito shi da haka ya jama'a musulmi mu fuskanci wannan wata muna masu bushara muna masu shauki muna masu farin ciki mu ɗauka cewa wannan wata na ramadan shine sabon faifai da zamu buɗe tsakankanin mu'amalan mu da Allah subhanahu wata'ala yan ababen da aka gabatar a baya na korakurai da laifuffuka da zunubai to ga gaba ya zo sai a yi amfani da dama a tuban ma Allah a yi istighfari a nisanci sako da zunubai a kuma ɗora kyawawan ayyuka ya zama yanzu an ƙulla wata sabuwar alaƙa tsakankaninka da Allah subhanahu wata'ala saboda zuwan watan Ramadan idan kai haka sai Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da kai da alkhairin duniya da na lahira domin Allah ya yi alƙawarin haka yace wallazina jahadu fina lanan lanahdiyannahum subulana wallahi waɗanda suka yi ƙoƙari a tafarkin mu suna masu neman yardan mu suna masu tsoron azaban mu to lalle Allah ce za mu shirya da su tafarkin mu domin Allah yana tare da masu kyautatawa cikin ababen ni'imar Allah subhanahu wataala akan mu mu bayi shine irin dukiyar da Allah ya bamu wanda muna ci muna sha muna sanya tufafi muna gine-gine muna auratayya muna hawa a daren hawa muna ɗaukan masu mana hidima to jama'a mu fasani duk irin wannan daman da kake da shi akwai musulmin da yake ba shi da irin wannan daman ya yi rauni akan wannan akwai musulmin da yake abin da zai ci ma bayi da shi to mu bar irin waɗannan mutane ba tare da mun tallafa musu ba mun agaza musu mun taimake su abin da Allah ya baka ka ɗan san ma wanda bayi da shi in kana da shi da yawa ka bada da yawa idan baka da shi da yawa gwargwadon abin da Allah ya hore maka to ka bada wannan shine tausayi kuma shine rahama kuma shine ɗan uwantaka na addinin musulunci baya ga wannan ma akwai waɗansu ƙofofin na alkhairi kamun gina masallatai kamun gina makarantu kamun ba da gudunmuwa domin hidima ga ɗakunan Allah subhanahu wata'ala kamar hidima ga makarantu waɗanda ake karantar da addinin musulunci matuƙar dai mutum ya yi wannan da imani da Allah yana mai kwaɗayin lada to ladan shi ba za ta yanke ba a gurin Allah domin yana daga cikin sadaqatun jariya insha Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa yana cewa allazina yuqimuna salata waɗannan waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da kuma dukiya Allah ce ulaika kaga wancananka humul mu'minuna haqqa sune mummunai na gaskiya a wurin Allah subhanahu wata'ala da haka ashe bayan kai riko da sallah ga kuma azumi a gefe to sai kuma ka koma kana ciyar da dukiyanka fi sabilillah kana taimakon ƴan uwanka kana taimakon miskinai da fakirai kana taimaka ma makwabtanka to idan ka ciyar da dukiyanka ta wannan ka kuma taimaki addini ka gina masallatai da ɗakunan Allah ka gina makarantu da abubuwan da ake yada ilimin addini ake yada shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya hada waɗannan Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mummune na gaskiya a wurin Allah subhanahu wataala lahum darajatun inda rabbihim irin waɗannan mutane suna da darajoji a wurin mahalicinsu Allah wa maghfiratun suna da wata irin katafariyar gafara wanda ba a ma san irin ta ba wa rizqun suna da wani irin arziki kamar yadda ka ba da arzikinka a duniya to haka nan a wurin Allah ran tashin alkiyama kana da wani irin katafaren arziki karimun arziki na karamci arziki na mutunci arziki na ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to muna fatan Allah subhanahu wataala yi mana gamdakatar Allah ka isar da mu watan Ramadana Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka a cikinsa Allah ka sanya muna da rabo mai gwabi a cikin wannan wata na Ramadana Allah subhanahu wataala ka nisanta mu daga dukkan sharri ka nisanta mu daga miyagun ɗabi'u da dukkan abin da zai shiga tsakankanin mu da gafaranka da rahamanka da yalwanka da falalanka to Allah ka shiga tsakankanin mu da shi wannan ita ce kutuba akan al'amarin watan Ramadana sai saƙo da na ce yana ɗamfare da wannan kamar yadda muka yi ittifaqi da ku cewa insha Allah ta'ala sati mai zuwa satin farko kenan na watan Ramadan za mu aiwatar da gangami a wannan masallaci domin ci gaba da aikace aikace na wannan masallaci to ina fatan al'umman musulmi musa himma mu yi daga sai mu nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya bada fi sabilillahi Allah zai mai mishi a duniya kuma zai mai mishi gobe kiyama duk wanda ya ciyar da dukiyar shi fi sabilillahi ya buga kirji ya ce bai yi asaran dukiyarsa ba domin dukiyarsa tana nan a hannun Allah Allah yana renanta kuma zai ga sakamakonta a duniya kafin ya je ranar tashin alkiyama jama'a musulmi mu ƙara ɗasawa da wannan falala da Allah ya mana masallatan nan ɗakunan Allah da Allah ya alaƙantar da mu da su to mu ƙara gane cewa fa falalan Allah ne da rahamarsa mu tuna abin da ya same mu shekaran da ya gabata jama'a musulmi tun ranar uku ga watan sha'aban muka dakatar da sallan juma'a ba mu ƙara yin sallan juma'a a masallatai ba duk wani limami a wannan lokacin ya yi burin ina ma da zan samu dama in zo in haurin bari in yi kuɗi ba ina kallon mamu mamu sun yi burin ina ma da muna da dama yau a ce liman ya zo ya zauna a gabanmu yana kuɗi ba mu saurare shi ne aiki da abin da yake faɗa mana na gaskiya sai da muka samu mako goma sha ɗaya ba ma sallan juma'a zukatanmu ya farfasa muka shiga cikin damuwa da tashin hankali waɗanda suka yi kuka sun yi kuka waɗanda suka yi rashin lafiya a kan rashin haka sun yi rashin lafiya saboda mene saboda an sha makantar tsakankaninmu da ɗakunan Allah to a haka kenan yana nuni akan cewa ɗakin Allah yana da kima a wurinmu ɗakin Allah yana da gata da mutunci a wurinmu to kada mu tozarta ɗakin Allah mu zo mu ba da gudunmuwa mai tsoka wanda za a zo a ci gaba da aikace-aikace ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya gina ma Allah ɗaki to kai tsaye yana da ɗaki a cikin gidan aljanna bi ma'ana yana da gida a cikin gidan aljanna kuma gidan aljanna ba irin gidan duniya ba ne domin mafi karanci shine Allah ya baka abin da ya kai fadin sama da kafa a ce shine gidanka guda ɗaya a cikin gidan aljanna da haka mu yi da kanmu mu ba da sadaka da wakati da iyayenmu mu ba da sadaka da nufin Allah ya shiryatar da zuri'anmu da bayanmu mu ba da sadaka domin Allah ya daidaita mana al'amuranmu ya kuma rayar da mu akan aminci ya kuma rayar da mu akan wato ainihin yalwala da fatahi da za mu samu daga gare shi subhanahu wa ta'ala ka yi da kanka ka kuma jawo hankalin wani yayi a jawo hankalin mata su yi a jawo hankalin duk wanda aka san yana da zuciya ko yana da dukiya ko yana da abin da zai iya yi to a jawo hankalin shi ya zo ya ba da gudunmuwa fi sabilillah wanda ya ga zai dauki nauyin wani aiki cikin aikace aikacen da muke da su sai ya zo sai a nuna masa aikin sai shi kuma ya nemi taimakon Allah Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka da haka rana ita yau insha Allah ta'ala tun daga masallatan mu da makarantun mu da sauran ɗaiɗaikun musulmi kowa ya kawo gudunmuwan shi nan da fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi abu na biyu shine ina jajantawa muna jajanta mu kawunan mu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabce su da rasa aiki a wannan jiha ta Kaduna muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba su ƙarfin imani da za su karɓi wannan jarabawa da wannan ƙaddara da ta faɗa musu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya maye musu da abin da ya fi wannan abin da suka rasa alkhairi muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya shafi zuciyarsu da sanyi da rahama da rausasawa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya cire musu raɗaɗin wannan jarabawa da aka yi musu domin ƙazantar da baka gan shi ba tsafta to muna fatan Allah cikin rahamansa ya cire musu wannan raɗaɗi sannan kuma ina ba da shawara muna ba da shawara duk wanda aka yi masa wannan jarabawa ya ja bakin shi shiru ba zaɓan zagi ba ne ba zaɓan aibantawa ba ne na san waɗansu daga cikin makusantana mutum kusan uku na taɓa faɗinsu a nan an jarabce su da sallaman aiki a wancan shekaru a baya amma gabaki ɗayansu sun kama harshensu ban ji suna faɗin sharri ba na ji wani daga cikin su yana cewa Allah ka za a mana abin da ke alkhairi na ji wata daga cikin su tana cewa Allah ka sanya wannan wani nauyi ne aka cire mana ranar tashin alkiyama na ji wani yana faɗin ni ba zan yi zagi ba zan faɗi alkhairi domin annabi ya ce a faɗi alkhairi to kuma na rantsa muku da Allah duka waɗannan mutum uku ɗin sai gashi Allah ya mayar musu da alkhairi sama da abin da aka dakatar da su a kan shi in an dakatar da su suna karɓar albashin dubu hamsin ne to yanzu sun kai suna ɗaukan albashin dubu ɗari kaga ai sun ci gaba a rayuwanci suna iya yin sadaka kuma suna iya ƙara kyautata ma iyalansu da haka jama'a mu kama bakin mu kar mu faɗi miyagun kalmomi tun muna zagi da zai kai ma shugabanni har sai mu koma kuma muna zargin Allah muna zargin kaddaran Allah da irin jarabawan da Allah ya mana to mu kama bakunan mu sannan shawara ta biyu tun daga yanzu din nan kar ka ce ai sai ka huta sai an gama zuwa maka jaje tun daga yanzu din nan ka je ka fara tunanin sana'an da za ka yi ka nemi abin da za ka kama ka kamo can in ka samu tasgaro ka koma wata hanya in ka samu tasgaro ka koma wata hanya kuma ka sanya wa kanka haƙuri da juriya ka sani cewa ba a arziki rana ɗaya akwai wani daga cikin uwa da aka sallame shi daga aiki ya ce min na rantse da Allah in aka ce a dawo da ni aiki yanzu a ninka min albashi na kashi hudu ya ce wallahi ba zan yi ba saboda irin falalan da na gani na Allah sai na gane aikin gwamnati takura ne ke wahalar da ni ke gani da yanci kuma yanzu ya ce gani da arziki ba abin da ke gagara na bai gurgudu to da aka duk wanda ya nema cikin falalan Allah to shi Allah ne yalwan abin ne yana shirye da zai baka amma kar zukatan mu su mutu kar mu dauka cewa falalan Allah sai iya angonku falalan Allah ya wuce angonku idan kai dan ƙwarbai ne falalan Allah ya wuce ƙwarbai idan kai dan fada ne falalan Allah ya wuce fada in kai dan titi ne falalan Allah ya wuce titi in kai dan garin nan ne falalan Allah ya wuce garin nan duk inda ka ji kofan alkhairi da za ka iya samun falalan Allah subhanahu wataala to ka je ka nema su kuma shugabanni abinda Allah ya kaddaro kenan mun karba ya Allah mun karbi kaddara amma kada a yi mana irin abin da aka yi mana a baya a sallame ka daga aiki babu notis mai tsawo da za ka shirya ma haka sannan kuma haƙƙin da ya kamata a ɗauko a baka domin ka sake wani faifai da za ka gina rayuwanka ko magana mai daɗi babu magana mai daɗi babu ballantana a ce maka to don Allah kai haƙuri ka bari sai zuwa shekara ta 2025 kaga an maka magana mai daɗi kafin abin da kake hali an sallama mutum daga aiki ba sanin nan ciki sannan haƙƙin da ya kamata a bashi ko naira ɗaya ba wanda aka ba to idan akwai zalunci wannan shine zalunci in akwai zalunci wannan shine zalunci da aka shugabanni su yi tsoron Allah waɗanda aka sallama nan a ba su haƙoƙansu kuma a yi musu magana mai daɗi kuma a faɗi alkhairi a kansu kar kuma a sallame su daga aiki kuma a bi su da miyagun kalmomi dama zaman banza suke yi dama kaza suke yi dama kaza suke yi idan dama zaman banza suke to dama gwamnatocin ne ku ne dai gwamnatocin kuka haifar da zaman banza so don haka wannan shine kiran mu guda biyu muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa Allah ya datar da mu abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka raba mu da kunci ya Allah ka raba mu da talauci ya Allah ka raba mu da kakanitayi ya Allah duk abin da zai damu musulmi Allah ka yaye mana ya Allah duk abin da zai taimaki musulmi Allah ka tabbatar mana ya Allah shugabannin nan Allah ka azurta su da rahama Allah ka azurta su da tausayi Allah ka yaye musu ƙeta da hasada da bakin zuciya Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu akan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwar mu akan gaskiya a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik